أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله من أتكن هل ينزل من أتكن ديوان الأرفة بن العبد آه أقوى أن كثير ذا متاش وقال أيضا آه wannan kasida ce wadda Larfati bin al'abdi ya yi ta a da yawa daga cikin dawawin na Larfati bin al'abdi ba su kawo ta ba, e da yawa diwanan ɗarfa ba su kawo ta ba, amma dai ita ma da yawa daga cikin malamai sun ce tana cikin waƙoƙin ɗarfa kuma waƙa ce ta hikima. E, amma bugu namu na gida rubutu na hannu sun saka ta a ciki, amma dai da yawa daga cikin bugun dawawin babu ita. ina faɗa ne saboda la'alla mutum bukunsa ya zama babu. A ya fara ta ce, "Iza kun tafi hajatin mursila, fa'ar hakiman wala tusihi." Iza kun tafi hajatin mursila, fa'ar hakiman wala tusihi. Iza kunta, idan ka kasance fi hajatin a cikin wata bukata mursila wadda za ka iya aikin wani a ciki. Bukata ce wadda za ta kama ka aiki wani, fa'ar hakiman. to ka aiki mutum mai hikima wala tusihi kada kamar wasiya kar ka ce kaza da kaza da kaza zaka yi ba in dai harkar ka kasa ne hankali gaba to ba sai ka ce ga yadda zai ma ba saboda in mai hankali ne za ta iya ka faɗi ga yadda zaka maka ma ya je yadda ka tsara din harkar ba ta yi ba dole sai an canza to shine ka aiki mai hankali kada ka ce bar komai wala tusihi kada ka ce mar komai kawai in harka ce ta aure to aure nake nema yar gidan wance in gidan yar gidan wani nake nema saboda haka a aje a nema min izini ba sai ka ce mar kaza da kaza ba in yaje shine zai ce dan mu ya gani kaza kaza kaza kaza da sauransu shi zai gyara maka niyyarka saboda haka in ka aiki mai hankali to ba sai ka ce kawai ba eh wa inna wa inna sihun minka yawmin dana fala tansa anhu wala tu'sihi wa inna sihun minka yawmin dana falatan falatan anahu wala tuqsihi wala tuqsihi fa inna sihun minka idan mutum mai hikima yayi maka nasiha yawman wataran dana to ka kusanto zuwa ga wannan nasihar da ya baka shine wa inna sihin minka idan mai nasiha ya ma nasiha ko kuma shi wannan mai hankalin ya ma nasiha da nato ka kusanto falatan a anhu kada ka nisanci falatan a anhu kada ka nisanci mutum mai hikima wanda yake maka nasiha wala tukusihi kuma kada ka yi nisa da shi shine wala tukusihi kada ka yi nisa da shi wala tana anhu kada ka nisanci shi wala tukusihi kuma kada ka nisanta shi wa in babu wa in babu amrin alaikal tiwa fashawir hakiman wala ta'asihi a ko fashawir labiban wa in babu amri alaikal tiwa wa in babu amri idan kofar wani abu alaikal tiwa ta wahalar gare ka wa in babu amrin idan kofar wani abu alaikal tiwa ta wahala gare ka fashawir labiban to ka nemi shawarar mutum mai hankali wala ta'asihi kada kuma ka saba masa in ya baka idan wani abu ya maka wahala to ka je ka shawarci mai hankali sannan kuma tunda ma babi ne na shawara to kowanne fa akwai babin sa Qur'ani kake so ka haddace ya maka wahala to je ka nemi malaman Alqur'ani wanda suka dade suna koyar da mutane Alqur'ani ana haddace Qur'ani a rubuta a hannunsu ka je ka nemi shawarar su za su baka shawara in ka bi shawararsu za ka yi nasara idan ilimi kake so ka yi na fannoni daban-daban wanda ba ƙur'ani ba sai ka samu malaman soro wanda suke koyar da ilimi sun daɗe suna koyarwa mutane jiya sun samu ilimi a hannunsu in ka je suka baka shawara ɓangaren ilimi za ka yi nasara idan ɓangaren karatuttuka ne na zamani wanda ake yin su a aji kake so ka san wani fanni na ilimi kake so ka zama wani gogagge masani a wani fannin ka je ka samu masana fannin za su baka shawara yadda za ka yi wa in babu amrin alaikal tiba idan kofar wani abu ta wahalar da kai fa shawir labiba ka je ka shawarci mai hankali wala ta asihi kuma kada ka saba masa kada ka je a baka shawara a baka syllabus a gaya ma littafan da zaka karanta ka je kai gaban kanka shi yasa yasa tsari na soro na da kusan ma har na yanzu a wasu wurare mutum ba shi yake zaɓo littafan da zai karanta ba zaɓa mara ake yi kuma har yanzu irin makarantunmu ma duk da ba malamin ne zai zaɓa maka ba amma akwai littafan da kamar syllabus ne su ake yi syllabus ne su ake yi kusan in ka je makaranta za ka kowa da littafin a wurinsa kowa da littafin a gurinsa eh wazul haqqi la tantakis haqqahu fa innal qati'ata shi naqsihi wazul haƙƙi ma'abocin haƙƙi la tantakis haqqahu kada ka tauye mar haƙƙinsa duk wanda ya zamto yana da wani haƙƙi to kar ka tauye masa haƙƙinsa fa innal qadi'ata haƙiƙa raba zumunci fi naqsihi yana cikin tauye haƙƙin mutane a wazul haƙƙi ma'abocin haƙƙi la tantakis haqqahu kada ka tauye mar haƙƙinsa kowane mutum akwai haƙƙinsa in kuna gida akwai babanka akwai baffanka akwai kawunka da sauransu kowane mutum akwai matsayin da ya kamata ka ajiye shi saboda kar ka tauye masa haƙƙinsa kuma bangaren ma rayuwa kowa akwai abin da ya sani kowa akwai abin da yake shine fagensa kada ka tauye mar haƙƙinsa a matsayinka na aran ma gangaran mahaddacin alkurani kada ka rika zagin malaman da suke koyar da ilimin fikihu da luga da sauransu ka rika zagin su kana cewa ai ko qur'ani ba su haddace ba to fa innal qadiya ta hakika dukkanin yanke zumunci fi naqsi yana cikin tauye wannan kai da kake ganin ka haddace Qur'ani kai gangaran ne la'allan aka zo maka da mas'alar gado ba za ka iya rabawa ba sai a ce to Alhaji wane ya mutu ya bar miliyan hamsin ya bar gida kaza ya bada gida kaza a matsayin ka na arama aka ɗebo ka la'alla ba lalle ya zama ka iya ba in kuma ka iya waɗancan malaman da kake gaba su haddace Qur'ani ba gurin su ka je ka koya a irin wannan mas'alar malai yana gaya mana yake cewa wataran a Gombe akwai sai wasu wani ƙauye haka aka yi mutuwa irin mutanen ne yana haka matafiya irin fulani namu na daji masu tafiya su je can su je can to su ba su iya wankan gawa da sallar gawa da komai ba shikenan da suka tashi neman malami su in aka musu mutuwa biya suke sai su biya kuɗi a yi wa gawar su wanka a yi mata sallah a yi mata komai shikenan kawai a madadin su nuna ga abin da za a musu kawai sai dan filla ya zo daji ya ce yana neman malami malami yake nema malami yake nema yana neman malamai akwai abin da za a mar shikenan da ya ce dan uwansa ne ya mutu to da an san wanda za a hada shi da shi kawai shikenan sai aka kawo shi tsangaya aka zo aka dauka masa aramomi suka sha manya manyan riguna da alkyabbu suka buga rawani sun yi tsamanin addu'a za a je a ce su saukar qur'ani za su yi suna zuwa ya ce wanan mu ne ya mutu muke so a wanke shi a gyara shi a masa sallah su kuma wannan lokacin iko Allah sai Allah ya jarrabe su ba su taba zuwa sun koya sun ce yaya ake wa gawa wanka ba yaya ake mata likafani in an zo sallar gawar yaya ake yi raka'ar farko me ake karantawa ya ake yi shi kansa kabarin in an je ya ake sawa Allah ya jarrabe su duk cikin wanda suka buga manya-manyan rigunan nan ba wanda ya taba tsayawa ya koyi wannan abu saboda ni abu ne wanda ana ganin a unguwa mutane da yawa sun iya muta a aiki ne wanda ba abu ne wanda ya zanto fardu kifaya ba a fardu aini ba fardu kifaya ne in wani ya iya wani ba sai yayi ba daga nan suka fara tsuru tsuru da ido Allah ya taimaka yanzu irin wannan zamanin ne lokacin waya suka fara kiran waya aka fara komawa gefe ana kiran waya ana kiran malaman mu a waya ya za a yi ya za a yi saboda haka to irin wani abubuwan suna kawo rashin zaman lafiya shi kansa malamin kuma da yake ba da ilimi su ma masu ilimin suna da tasu matsala don akwai wani mutumin da yake ganin ya yi ilimi sai da da'awar yana da ilimi a masallacin anguwarsu limamin anguwarsu a ramma ne mahaddacin alkur'ani ne amma saboda zafi sai ke ganin ba zai ma bi shi sallah ba saboda yana ga wai limamin anguwarsu bai je yayi kawaidi yayi ahalari yayi waye ba kaga ya zurfafa da yawa sai ke cewa ba zai bi shi sallah ba ni kuma a lokacin amsar da na bayar in ce wallahi duk mutumin da ya tsaya ya wahalar da rayuwarsa ya haddace alkur'ani duk mutumin da ya tsaya ya haddace alkur'ani ba wani mai ilimi a duniyar da ya isa masa gori abin da nake faɗa na ce to shi wannan araman da ba za a ba sallah ba saboda bai haddace alkur'ani saboda bai karanta su qawaidi su ahalari su ishmawi da sauransu ba wahalar da ya sha ya haddace alqur'ani in sallah kala dubu ake a duniya da yanzu ya iya su sallah daban-daban kala-kala a ce ga tsarin salloli daban-daban kala dubu sai mutum ya je ya koyi sallah kala dubu kana nan kana fama baka haddace alqur'ani ba in ce ba salloli guda biyar da ake yi ba in ce in sallah kala dubu ake araman da ya wahala ya haddace alqur'ani ya kai ya koyi wannan sallolin saboda haka abubuwan da kake kayi na ilimi baka da hujjar da zaka soki aramomin alqur'ani amma dai duka dai ba wai muna magana cewa a shan take bane kawai muna maganar babi ne na adalci babi ne na adalci kowa yau kowa adalci su ma masu ilimi su yi wa malaman zawiyoyi adalci kar ka ga shehi yana zaune a zawiya da jama'a ta tare da shi ka ce ai ba shi da ilimi ba shi da ma abin da zai koya musu eh ilimi dole ne amma babi na tasawuf bangaren ibada da zikirori da ibadu shi ma fanni ne mai zaman kansa a sa mutane gaba a tarbiyyantar da su shi ma fanni ne mai zaman kansa saboda haka ba lalle ne shehin zawiya sai ya zama kasurgumin mai ilimi ba eh ba dole ya zama mai ilimi ba eh ilimi dole ne amma dai babban abin da ya zamto dole fardu aini in ya iya sallah ya iya alwala da tsarki da sauransu ya iya zikirori kuma ya zama fannin sa ne baiwarsa ce mutane su tattara a karkashin su ya dora su akan layi na zikiri a tafiyar da su cikin Allah duka wannan abun fanni ne kowa da fanninsa saboda haka su ma akwai wanda suke ganin shehunnai wasu ma haddariya suke wa shehunnai wai ba su da ilimi idan suka hadda marasa ilimin ba ina nufin duk mutumin da yake malamin zaya ba shi da ilimi a yawanci malaman mu duk a zawuyoyi muke ta karatun ilimi muke ta neman ilimi a wajen su ko da mutum dai a unguwarsu Allah zai jarabe su wani shehin unguwarsu ba shi da ilimi to ba babi bane na suka ba babi bane na suka ko na zagi ko wani abu babi ne na yanayin rayuwa kowa da fanninsa watakila wannan matasa da yasa a gaban su ya tarbiyantar da su in ya ce su yi za su yi in ya ce su bari za su bari sama da mutum goma ko ashirin ko talatin a gabansa kai da kake ganin ba shi da ilimin watakila ɗanka ma guda ɗaya ya fi ƙarfinka watakila matarka ma ƙwaya ɗaya tak ta fi ƙarfinka in za su je anguwa ba kai saka hana ta ba wannan ya sa mutum sama da talatin ko hamsin a gabansa yana yana tarbiyyantar da su a rayuwa kana yi masa gani gani saboda haka a kowa da fanninsa kowa da fanninsa eh mun yi sharhi ne mai tsawo saboda kasidar gaba ɗaya ta hikima ce eh wala tazakkura wala wala tuzikiru dahara wala tuzikiru dahara fi majlisin hadisin idza anta lam tuhsihi wala tazkuru dahara fi majlisin wala tazkura wala tazkuri kada ka ambata addara matakar zamani fi majalisin a wani guri hadisan ka ambaci wani zance iza anta idan ka kasance kai lam tuhsihi baka gama kiyaye shi ba duk abin da yake ya madidi ne wani ne ya ji daga wani ai an ce mutane kaza kaza ma suke yi to kada ka dauka ka ka dorar gaba sai dai in ka tantance ka tabbatar da wannan abin haka ne shine wala tazkuru dahara fi majalisin kada ka ambata ko sau ɗaya hadisan wani wani labari idza anta lam tuhsihi in dai baka kyautata wannan labarin ba ka tabbatar da haka yake wa nusal hadisa ila ahlihi fa innal wasiqata fi nafsihi wa nusal hadisa ila ahlihi fa innal wasiqata la fi nafsihi wa nusal hadisa ka jingina magana ila ahlihi zuwa ga ma'abota abu fa innal wasiqata haqiqa tabbatar da abu fi nafsihi yana cikin jingina abu zuwa ga ma'abota abu ko mu a matsayin mu na ɗalibai na ilimi muna da malamai da yawa kowane malami mun san tambayar da muke masa yanzu akwai mas'alolin nahwu wanda in sun rikice mun na san wanda ke tambaya akwai mas'alolin luga in sun rikice mun na san wanda ke tambaya akwai mas'aloli wanda suka shafi wasu fannoni duk da akwai daga cikin malaman mu akwai wanda Allah ya musu baiwa kusan kowane fanni in dai na addini dan ka tambaye su zaka ba za su baka amsa amma duk da haka dewa muna taka tsantsan wajen tambayar malami abin da ba fannin sa ba kowane malami ka tambaye shi fannin sa in ilimomi ne na boko kake karantawa kai girama kake karantawa wasu abubuwa na girama suka rikice kar ka je ka ɗauko wani malami a gidan a faculty na engineering ka ce shi zai baka amsa kar wasu abubuwa da suka shafi lafiya su rikice ka taho school of law ka samu wani professor a law ka ce shi zai warware maka harkar da ta shafi lafiya ba fannin sa bane saboda haka a ko mu yan ɗarika duk abin da ya shafi ɗarika da ana zuwa a tambayi malaman ɗarika da rigima da yawa ba a yi ta ba shine wani sar hadisa ka jingina magana ila ahli zuwa ga ma'abotanta aka ce suwana suwana sun yi kaza to je ka tambayi fa innal wasiqata haqiqa tabbatar da abu amincewa da abu fi nasu yana cikin jingina mutanansa wala tahdisanna farubba mri'in harisun mubagin muda'in ala hirsihi a wala tahdisan wala tahdisanna farubba mri'in harisun muda'in ala hirsihi ko mudagin ala hirsihi a wala ta harisanna kada kai kwadayi a rayuwa ka zama mutum kwadayayye farubba mri'in sau dewa mutum harisin mai yawan kwadayi mudagin ashe ci yake ala hirsihi a bisa mutuncinsa dewa mutum makwadaici zai je a bashi yana ci yana jin daɗi ashe mutuncinsa yake cinyewa shikenan ya je an bashi ya ci shikenan ya cinye mutuncinsa shikenan duk wani rawani da zai buga da wata alshabba zai buga kawai tsirara ake ganin sa saboda ya riga da ya cinye mutuncinsa tsira kar ka zama makwadaici sau dewa za a iya baka kaga kayi nasara ashe mutuncinka ka cinye shine wala ta hari sanna kada kai kwadayi farubba mri'in sau dewa harisin mai yawan kwadayi mubagin ashe taunawa yake a lahirsihi bisa mutuncinsa ai mutuncinsa yake cinya bai sani ba ko kuma muda'in mai tozartawa ne a lahirsihi a bisa mutuncinsa daiwa yana kwaɗayi ashe mutuncinsa yake tozartawa muda'in mai tozartawa ne a lahirsihi ko kuma mudajin mai taunawa ne a lahirsihi duka ma'anar za ta fita wa kam min fatan saqidin aqluhu wa qad yujibu an-nasu min shakhsihi wa kam min fatan saqidin aqluhu wa qad yujibun nasu min shakhsi wa kam min fatan saudiya za ka ga saurayi saqidin aqluhu aqluhu hankalinsa saqidin fadadde ne mana diwa za ka ga saurayin da bashi da ilimi bashi da ilimi bashi da hankali bashi da basira shine wa kam min fatan saudiya za ka samu mutum saqidin aqluhu hankalinsa sarayayye ne yayi kasa wa qad yujibun nasu haƙiƙa kuma yujibun nasu annasu mutane yu'jibu suna masu mamaki min shaksihi daga kyan halittarsa da za ga mutum bashi da ilimi za ga shi fes fes a cikin manyan kaya kai kai tsammanin wani babban mutum ne mai ilimi sai yayi magana haga ashe bai san komai ba shine wa qadi ujibun nasu mutane suna mamaki min shaksihi daga kyan halittarsa ko wa qadi ujibun nasa yana bawa mutane mamaki min shaksihi daga halittarsa ma'ana saudiya za ga mutum a cikin kamala amma kuma ba mutum ne mai ilimi mai hankali a rayuwa ba wa akara tahasibuhu an wakan wa yati wa yati ka bil amri min fasihi wa akara saudiya kuma za ga wani tahasibuhu an wakan zaka iya tsammanin mawawa ne saboda ni watakila ba gan shi da ya wanke rigarsa ya goge ba watakila ba ga ya kar hula ya sa ya karkata ta irin ta yan birni ba shine wa akaru za ka ga wani kuma tahsibuhu za ka yi tsammanin sa an wakan wawa ne ma saboda yanayin shigarsa wa ya ci ka bil amri amma sai ya zo maka da wani al'amari min fasihi bisa haƙiƙan yadda al'amarin yake sai wata mas'ala ta tashi ta ilimi wanda yake buƙatar a tattauna da masu hankali a nan za ka gane cewa rayuwar a tafin hannunsa yake gani saboda haka diya irin wani abubuwan suna ruɗar mutanen mu sosai da yawa in malami Allah bai bashi kuɗi ba shikenan wasu suna ganin cewa malami ma ya babban malami ne a ce akwai wani babban malami abinda ake nufi ya gina katon gida ya yana hawa wata babbar mota eh dai akwai manyan malaman da suke hawa din amma dai ana nufi game da mutane abin da suka fa dauka in ko malami ne Allah jarabe shi da talauci zaka zo ya fede ma karatu amma aka samu wani bai kai shi karatu ba in ya samu duniya to so mutane su tsammani suke wancan shine babban malamin eh to shine haka al'amarin rayuwa yake yana nuna maka cewa hankali ba a riga yake ba shine wa akaru wani kuma ko kuma wa akara duka tahasibuhu an wakan zaka yi tsammanin sa cewa wawa ne wayatika bil amri amma sai ya zo maka da lamari min fasihi bisa haƙiƙanin lamarin zai fede maka guri har wutsiya labistul layali fa afnainani وسربلني الدهر في قمصه لبست الليالي فأفنينني وسربلني الدهر في قمصه لبست الليالي نازونا وسقانكي كوكتي وسدراري فأفنينني su wannan kwanakin da dararen fa'afa naina ne sai suka karar min da rayuwata ko kuma fa'afa naina ne suka kashe ni saboda kashewa ana mutuwa ana kiransa fana za iya cewa fana ya mutu ko ya kare to fa afnaina ne su waɗannan kwanakin ko dararan sai suka ƙarar min da rayuwata wasal balani daharu addaru zabani wasal balani ya sanya ni fi qumsihi a cikin rigarsa wasal balani daharu zamani sai ya sanya ni fi qumsihi a cikin rigarsa a wa qala aidan har yanzu ya faɗa ita ma ga wata kafida mai baici biyu wanda ita ma da yawa dawawin basu kawo ta ba kalilayya la wallahi wal qalbu salimun wa in zaharat minni shama'ilu sahi kalilayya ya ku badaɗaina guda biya ku abokaina la wallahi ina muku rantsuwa da Allah wal qalbu salimun zuciya ta lafiyayyar zuciya ne wa in zaharat minni shama'ilu sahi wa in idan shama'ilu sahi ɗabi'un sahi abokaina abokina zaharat minni suka bayyana gare ni in dai na tabbata mutum mutumin kirki ne mutumin arziki ne to ni bana shakku a rayuwa zuciya ta lafiyayye ne in dai na tabbatar da mutum mutumin kirki ne to duk wani abin da nake faɗa na a na rashin mutunci da sauransu to ba zai gani ta tare da ni ba zuciya ta lafiyayye ne in dai ɗabi'un abokaina abokina suka bayyana gare ni na tabbatar da mutumin kirki ne wa illa fama bali walam ashhadil waga abituka anni musqalun bijirahi ko bijirahi duka akwai a wa'illa idan kuma ban tabbata cewa mutum mutumin arziki ba ne in mutum ta tabbata ma mutumin kirki ne to zan saki jikina da shi wa'illa idan kuma bata tabbata cewa mutum mutumin arziki ba fama bali babu abin da ya dame ni walam ashhadil waga ni ba zan shiga cikin yaƙi ba in na san mutum mutum ɗan rikici ne to ba ni ba shiga cikin lamarinsa ba zai yi kawai mutum dan masoyinka ne ko dan ɗan uwanka ne ko kawai ya ɗebo shirgi ka shiga a za ta iwa shine ba shi gaskiya wa illa idan ko ba haka fama bali babu abin da ya dame ni a zuciyata walam ashkadil waga ba zan shiga cikin yaƙi ba abitu sai na kwana ka anni muskalun kai ka ce ni mai nauyin jiki ne bijarahi da rauni ko bijurahi da raunuka saboda haka idan mutum bai tabbata mutumin arziki bane ba abin da zai dame ni in shiga in je in bata wa kaina lokaci a cikin hidimarsa mutum ba mutumin arziki bane ya ta ɗebo rikici ana kai ka police station kana wuni to irin wannan abu yake ga maka cakar ka yadda da wannan abu in mutum mutumin arziki ne mutumin kirki ne wani abu ya same shi tsautsayi to ka tsaya ka jajirce ka tsaya ka taimake shi in mutum ba mutumin arziki bane ya taro ɗaya kamar ya taro bi ka masa to ka fita a harkar sa ka bar shi yana nufin cewa kada ka yadda wani mutum ya rika ɗebo rigingimu da bala'o'i da tashin hankali yana ɓata maka lokaci sai wallahu a'lam